الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu dare ne na litinin 17 ga watan rabi'in thani ijar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da takwas daidai da sha biyar ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kaset na casa'in da uku daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam muhi sunna abu muhammad al-hussein bin masa'udin al-bagawi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi karatun da fadilatul allamatul albani yi mataki da karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi allah maɗaukin sarki gafarta wa malam har yanzu muna ƙarƙashin kitabul iman a inda malin ya tattaro mana babubuka a ciki ya tara mana ayoyi da hadisai na annabi ingantattu yake kuma fassara mana su da fassaran da malaman farko suka yi masu a cikin waɗannan babubuka mala ya kawo babin da ke bayani dangane da manya-manyan zunubai alaƙan wannan babi da littafin da ke bayani akan imani al'amarin asarari a fili yake kasantuwan waɗannan manyan zunuban shin waɗanda suke da haddi ne ƙarara kamar sata da zina da ƙazafi da shan giya koko wanda aka yi bayanin tsinuwa ne kai tsaye annabi ya tsine mai wannan aikin ko kuma tsinuwan ta zo daga allah madaukakin sarki ko kuwa zunubi ne daga cikin manyan zunubai da allah madaukakin sarki ba haddi ya faɗe ƙarara a kan shi ba sannan kuma ba tsinuwa ne a fili aka ambata ba sai dai nassi ya tabbata akwai alkawarin wuta ga duk mutumin da yake aikata wannan laifin to alakan irin waɗannan zunubai da wannan littafi da ke bayani akan imani shine su waɗannan laifuffuka suna lalata imanin bawa ne shi sa malaika wannan babi a cikin mun karanta hadisin annabi da yake mana bayani dangane da abubuwa bakwai masu hallakarwa a lokacin da sahabbai suka tambayi annabi da ya masa bayanin waɗannan abubuwa bakwai da suke hallaka mai yinsu to cikin bayanan da annabi ya yi sai ya ambaci riba domin tsaya mun yi bayani dangane da mecece riba sannan kuma illolinta ga mutum da kuma mujtama da kuma addini da imanin bawa daga cikin abin da muka karanta na nassoshi annabi ya yi mana bayani dangane da hadarin riba a inda ya ambata mana karamin laifin zinayar riba shine kamar mutum ya sadu da uwar shi sannan kamar yadda ya tabbata daga cikin abubuwan da suke haifar da kisfe mutane da kuma shafe halittunsu da basiransu riba tana daga ciki shi sa riba laifi ne mai girma zunubi ne mai illa a nan gidan duniya sannan ana mamacin riba uquba a cikin kabarin shi mai da annabi ya ce za a jefa shi a wani kogi na jini ana jifan shi da manya-manyan duwatsu sannan a farfajiyar kiyama kuma ba zai iya miƙewa ba sai dai miƙewa da faɗi irin na mai farfadiya duk wanda ka same shi a irin wannan yanayi to ka tabbatar da makoma ta yi muni allah ya kiyaye bayanan da muke gabatar ma al'umma dangane da matsalar riba ita ta kai mu zuwa ga al'amarin hudda ko hada-hada ta hanyar ajiya ko rance da ake ajewa a cikin bankuna da sauran ɓangarorin kamfanoni waɗanda suke da alaƙa da kuɗi sannan muka yi bayani dangane da hatta kudi na takarda wanda har yanzu ba mu kare magana a kansu ba a cikin bayanan da muke ana ɗan sassoko su shin waɗannan kudade akwai riba a cikinsu ko ko babu interest na banki da suke ce ma fawa'idil bunuk shin wannan kudin da ake ƙara ma shin riba ce ko ko ba riba ba ne shi ne muke kan tattaunawa inda muka je ɗaukacin malaman musulunci sun tabbatar da cewa riba ne sannan hadarin da ke cikin wannan hadari ne ba ɗan ƙarami ba wanda ya zama wajibi malamai su tsayi wajen yi ma al'umma tambihi da cewa sai ta ka tsantsan dangane da kasa fada cikin wannan musiba Allah ya kiyaye har yanzu dai malin yana mana bayani cikin littafin al-fiqhul islami wa adillatihi الشامل للأدلة الشرعية والآراء المذهبية وأهم النظريات الفقهية وتحقيق الأحاديث النبوية وتخريجها نا Associate Professor وهبة الزحيلي أستاذ ورئيس قسمة الفقه الإسلامي وأصوله بجامعة دمشق كلية الشريعة أتكن للتافن شي أمجل النبير شافي ندري أكو دشسئن بير al'imam wahabatu zuhaili su ne manyan malaman fikihu a yau a duniya an gane shi ba ma dakta ba ne shi profeso ne a farfansancin ma nasu to shi shugaban tsangayen fikihu ne da usulin shi a ɗaya daga cikin manya-manyan jami'o'i da damashkusha to nan ne yake mana fashin baƙi da yake tabbatar mana da cewa waɗannan kuɗaɗe da ake ba banki a matsayin interest da suke sawa na bashi da kaci ko kai su baka sakamakon ajiya wannan riba ne kuma haramun ne sannan kuma malamin ya tabbatar mana da cewa akwai riba a cikin wannan takaddun kudin da muke mu'amala yau da su tun daga naira har zuwa dala sefa ce ko riyal ne duk wani kudi a yau a duniyan nan na takadda ne koko na karfe ne to akwai riba da ke iya sadadawa ta shige shi mai kaɗan ne riban koko mai yawa ce idan mun tattauna wannan a baya da dalilai za mu tashi inda mala yake cewa laisatil illa fir riba hiya listiglali wa zul wai wasu daga cikin masu ƙoƙarin halattar da wannan hada-hada na riban banki sai su ce ai inda riba take kadai shine idan ka ci riban abin da wanda shi ya amfana da abin da kai ka riga ka ci riban amfanin bai zo mai ba misali galla ina da gona sai na ce ga gonan nan za ka noma ta da damina kaban dubu goma sai kaban dubu goma to sai na ansa gonar sai zama wannan gona har daminan ma ya wuce ban noma ba kaga ni ban ci komi ba amma kai ka ci na sai suka ce ka ci riba ta hanyar abin da ba a samu ba to wannan riba ne kunji ana gane wannan sai dai in ana son ka ci riban galla a irin wannan yanayi to sai a ce idan aka samu buhu kaza to kai kana da kaza an gane suka ce in ko ba haka ba an cire ba kun fahimci wannan wa zulmi ko kuma duk wani hada-hadan da zalunci ya bayyana ƙarara to wannan hada-hada na kuɗi to suna ɗaukan shi a matsayin ribaci to a nan haramun ne abin da ka karba sai su ce wa inna ma hazihi hikimatun ai hudda da banki ta hanyar ka zo ka ansa ɗan wani abu da za ka je ka jalauta a hanyar hada-hadan kasuwancinka kai kuma ka ɗan ɗora ma banki ɗan wani abu da su kuma banki za su sassamma masu wannan kuɗi da suka aje suka amfana da shi a can ai wannan wata hikima ce da layar butul hukumu shar'i biha ba za a ɗauko wancan hukuncin na shari'a da aka sa guduma aka raɗe riba a raɗe wannan harka na hada-hadan banki ba kaga sai suka ɗiba haramcin riba sai suka takure shi a wani waje can daban su kuma nasu da suke sai suka ce hikima ce shi yasa suka kira interest din ma da cewa fa'ida kun gano wannan ai wannan hikima ce wala yusbihu alqiyas wala yasihhu alqiyas alaiha li'adamin dibatiha wa ikhtilafiha min shakhsin li'akhar suka ce bai halatta kai kiyasin hada-hadan banki na yadda suke ba da bashi da an san riba daga hannun mutane ko kuma suke raba riba ga masu ajiya a bankin kai kiyasin haramcin riban jahiliya da irin wannan riban na bankuna na yau sai suka ce li'adamin dibatiha saboda ba su daidai wa daida ba sannan wakti lafiha min shaksin li'akhar kuma a irin abin da banki take bayarwa misali a matsayin bashi da abin da take karɓa ya sha bamban daga mutum zuwa mutum idan ya zama mutum ne na ma'ana ma'ana gwamnatin tarayya ce za ta ansa kuɗi a hannun banki to abin da za a ce gwamnati ta biya na interest ba daidai yake da ni da zan je in samu 'yan kudin da zan sai mota ko kuma in gina gida da sauransu ba sannan ba daidai yake da manya-manyan kamfanoni wanda suke aikin gadoji da ayyukin manyan gine-gine da hanyoyi irin abin da za a ƙara masu ba daidai yake da abin da za a ɗan ƙara ma wanda ya ansa abin da zai jalauta a kasuwancin shi ba kun gane? sun ware cewa akwai wanda abin zai sama akwai wanda abin zai yi mai zai kasa sauragacin da abin yana sama ya kasa ne kuma ba an sa abin ya zama bai ɗaya ne ga kowa ba to a nazarinsu wannan ba riba ce an gani dama idan doka ta zo daga Allah ana ware wasu banda wasu ne jawabin gano wannan da kyau ku yanzu wanda ya yi da yawa da wanda ya kaɗan duk wannan dokan Allah ba za ta bi ta kansa ba wanda ya zina so dubu da wanda ya so ɗaya diya sunansu kun gane wannan da kyau jama'a suka ce wai ai harkan ba ɗaya ba ne saboda haka kar ai kiyasin banki da hada-hadan kuɗi na jahiliya wanda alkur'ani ya haramta حتى يقال بأنه إذا لم يتوفر الاستقلال والظلم حسنا cewa idan ya zama wannan hada-hadan ba a ci riban abin da babu ba sannan babu zalunci to wannan ba haramun ba ne an gano wannan da kyau ku yanzu misali banki bai taba zuwa ya ansa kudinka ba tare da ka fa'idanti da shi ba an gane sannan kuma wanda ya ajiyan kuɗi a irin asusun da in sun kai lokaci kaza za a yi ma ƙari banki bai taɓa zaluntan ka bai zuba maka ɗan wannan abin hasafin da yake badawa ba da kuma haka ne a bisa nazarinsa a nan sai suka ce ba inda banki ya ƙware ka sauraka ba riba ba ne bai zama haramun ba kaga wannan wasa da hankalin masu hankali ne dama ƙa'idan shigar riba a cikin hada-hada a bisa irin wannan bayanin da nazarin da suke yi ne riba ke shiga? ba haka ba ne sai ce kal'urud al'intajiya ya ce misali kamar rance da mutum zai karɓa ya je haɓaka masana'antan shi kaga an baka kudin ne don ka amfana sai suke cewa ba laifi ba ne cikin amfanin da ka samu kaɗan amfanar da banki banki kuma ya ɗan amfanar da masu ajiya sai suka ce domin ayrance ne ka an sa ka je ka zuba a cikin harkanka don wannan kuɗi ya haɓaka to in ya haɓaka za ka amfana to me zai hana banki ya amfana me zai hana waɗanda aka ɗibi kuɗinsu aka baka ka amfana kai ma ka ɗan amfana da wannan kaga abin ya koma amfani da hankali ba nasi ba mala ya ce li islahil ardi saboda gyaran ƙasa au iqamati masna'in ko mutum ya ranci kuɗi domin ya kafa masana'anta au tashyidi bina'in ko ya gina manya-manyan benaye da gine-gine na gwamnati au ghairu zalika ko makamantan wannan hanyoyi gadoji kwalbatoci madatsun ruwa da duk sauransu da za su shiga nan idan aka ɗibi irin wannan kuɗi daga banki aka miƙa ma waɗanda za su yi waɗannan ayyuka kaga ya za su amfana ƙarshe ko? wai abin da suka amfana ne sai aka ce to su dan samu dan wani abu mana su samma banki so kuma banki su dan samma masu ajiya a wajensu da aka ranci kudin su aka ba waɗancan to me na laifi a cikin nan kaga idan ya zama ba nasti ne ke juya ka ba sai ka ce kai mako ka lura gaskiya babu laifi a cikin wannan ai duk an amfana ai kun fahimci wannan da kyau ku to amma ba wai maganan amfanin ne da amfanuwa shari'a take magana ba amfanin ta wata hanya aka amfana dama bashi na jawo amfani ne misali jingina na jawo amfani ne ai bashi taimako ne to bayan da za ka ba da bashi a matsayin ka taimaki wanda ka ba bashi kuma ka ce sai ya amfanar da kai wani abu ko da taro ne wannan amfanin da ka ansa a hannun shi sunan shi riba ko da sisi ne haka ba ta yadda za a yi a musulunci ajiya ya haifar da amfani duk ajiyan da ka ba da ajiyan dubu goma ka zo ka tadda ta zama sha biyu kudi na haihuwa ne an kauce ka'idan shari'a a gaya maka yadda aka yi domin ka'ida a musulunci shine la darara wala dirar karka cuta kai kuma karka yadda a cuce ka mai yiwa wannan ƙarin na wanda ka ba ajiya ne kudin shi suka shigo saura ka nemi bayani in nashi ne ka mai da mai in kuwa ya ci a naka ne sai ka ce ya aka yi kuna gano wannan da kyau ku musulunci bai da wannan abubuwan ba to sai malam ya ce min mukhtalifil majalatil inma'i ta yadda za a baka rancen kuɗi kai hudda da hada-hadan wannan kuɗi a ɓangarori da yawa wanda kuɗin za su haɓaka ka samu riban da za ka amfana to da an ce ka ɗan tsakuro wani abu ka ba banki banki kuma da tsakura ma masu ajiya to me laifi kaga duk ana amfani da kwakwalwanka da hankalinka da tunaninka an raba ka da nassin alkur'ani da sunna an koma ana ma zance da molanka kanatul fa'ida ai arriba ja'iza ƙarshen duk wannan yawo da aka yi da kai da hankalin naka so ake a ce maka to ɗan wannan fa'idar da banki ya samu daga fa'idan da mai rance ya samu kai ko mai ajiya kaɗan fa'idanti da fa'idan da banki ta san maka ta yau kaga wannan ya halatta kun gano wannan da kyau ku? to wannan shi ne maganansu kuma ba daidai ba ne sun inna ribal masarif kamata ƙaddama yusbihu bi nizamil fa'idatil murakkaba malam ya ce ai in ka lura da irin rance da banki yake bayarwa da kuma abin da yake ansa hannun waɗanda ya ranta ma kuɗi to yana zuwa da tsari ne da yake nunnunkuwa idan baka biya ba a lokacin da aka yanke to in an ƙara ɗaga ma ƙafa to ko za ka ƙara kuɗi mun gane kamar kai ne da ka hau motan haya da aka zo bus stop inda za ka sauka sai baka sauka ba in an tafi bus stop na kaza ai ba da farashin baya za ka a caje ka ba za a caje ka ne daga me farashin can zuwa nan daga nan zuwa can ƙarawa ma za a yi maka mala ya ce min ribal adu'afil mudha'afa wannan yana daga cikin ɓangaren riba da yake nunnunkuwa irin na jahiliya keke da keke ne wanda alkur'ani mai tsarki ya haramta walaisa sahihan ma yankulu an ibn abbasin asarin bai inganta ba asarin da ake danganta ma abdullahi dan abbas annahu kana yuharrimu faqat ribal jahiliya wanda aka ce wai kawai yana haramta ribal jahiliya ne amma riban da ta biyo bayan jahiliya aka ce wai ibn abbas baya haramta ta wala yuharrimu ribal fadli wa riban nasi'a wai ibn abbas bai haramta ribal fadli ka ba da naira ɗaya a baka naira uku wai suka ce ibn abbas ya ce babu laifi ko kuma riba na jinkiri a baka bashin dubu biyu in ka tashi biya ka biya dubu da ɗari biyar suka ce wai ibn abbas bai ganin laifin wannan hasabu ma za'ama sanhuri kamar yadda sanhuri ya ambata za mu zo mu ji bayanin sanhurin da kuma martanin da malaman duniya suka maida mai yasa mala ya ce wannan magana danganta ta zuwa ga ibn abbas to bata tabbata ba jama'a kun ji bayanin da suke kawo ko? dama muna ƙarƙashin gaban da ke magana kan shibuhohi ne da waɗanda suke ganin halaccin riba ba ta shiga naira da dala da sefa da riyal da sauran kudin duniya na takardu da ƙarafa sannan kuma suke cewa hada-hadan banki ajiya da rance abin da yake ƙaruwa da abin da ake ƙara wa mutum suke cewa ba ita ce riban da Allah maɗaukin sarki da annabin shi suka haramta ba shi ne malin ya biyo waɗannan gaba ɗaya ke markaɗe mana waɗannan dalilai nasu yake nuna mana ba daidai ba ne in ka lura duk abin da suka kawo a nan ba inda suka yi istishhadi da aya ɗaya ko hadisi ɗaya ko zancen wani malamin addini ƙwaya ɗaya da suka yi ƙoƙari suka yi himma da ƙwazo suka yunkura sai suka ɗauko wani rababban asari da suka danganta ma ibn abbas wanda kuma bai tabbata ba jama'a mun gano wannan da kyau ko a san da waɗanda ke cewa wannan riban da take kai da komowa tsakanin masu ajiya da banki da masu ansarrance da banki suke kwararo ayoyi da hadisai a bisa fassarar malaman farko suke cewa wannan riba ce su waɗannan sun gaza kawo dalili ko da ƙwaya ɗaya jama'ar annabi kuna fahimtar wannan allah maɗaukin sarki ce make mu saniyan shubha ta biyu da suke kawowa يزعم المبيحون أيضا بأن لفظ الربا في الشريعة مجمل سواء nan da suke ƙoƙarin halattar da riban banki sai suke cewa lafazin riba da ya zo a doron shari'ar musulunci cikin alkur'ani da sunna suka ce lafazi ne wanda yake mujumali ne a dunkule yake yana cikin package an yi fakejin nashi ba a riga an warware shi karara a fili yadda kowa zai iya ganewa ba suka ce an rafal arabu ba'adahu walam yi arrafu alba'adul akhar wai larabawa sun yi bayanin ɓangaren riba ne ɗaya ɓangaren kuma ba su yi bayanin shi ba to da Allah kar mu je ko'ina larabawa ne suka haramta riba ko ko Allah da manzan shi larabci ne ya haramta riba ko ko alkitabu wa sunna malaman arabiya ne za su yi bayanin haramcin riba ko ko malaman alkur'ani da sunna da fikihun musulunci jama'a kun ga yadda suka yi faduwa ku ana zuwa da shari'a sai su sheka a guje je wajen malaman luga ita kuma luga kowane tarkace akwai za ka iya samun musulmi za ka iya samun arni za ka iya samun ahalus sunna za ka samun ɗan bida'a za ka iya samun salihi za ka iya samun fajiri za ka iya samun mai bin nassi za ka samu ɗan son zuciya domin gayya ce wanda yare ne kawai an gano wannan da kyau ko yare ne zalla amma bin diddikin istinbatul ahkam sai ka kutsa cikin ƙur'ani da hadithi da kuma fikihun musulunci malaman wannan fagen ne kadai za su warware ma zare da abawa shi za suke cewa ai lafazin riba da ya zo a cikin shari'a maimakon sai da ya zo a cikin arabiya to da sai mu tafi wajen malaman arabiya amma sai suka ce fi shari'a wanda ya zo a cikin shari'a to waɗanda za su warware wannan in ma mujmalin ne to sai mu tafi wajen malaman shari'a sai suka ce arrafal arabu ba'aduhu larabawa sun yi bayanin ɓangaren shi ne walam yu arriful ba'adul akhar ɗaya ɓangaren ba su bayani ba shi na sai a ce a nemo malaman larabci su bayani shi malamin larabci zai ce maka surutu ne gama bai sai ce halal ko haram ba mala ya ce wa yi ayi donar ra'ayahun bi kawali umar radiyallahu anhu sai su yi ƙoƙarin ƙarfafan maganansu da wannan ra'ayi nasu da maganan sayyidina umar ɗan khattab allah ya ƙara mashi yarda inda yake cewa anna ayatar riba min akhiri ma nazala min alƙur'an ayar riba tana daga cikin ayoyin ƙarshe-ƙarshe da suka sauka cikin alkur'ani wa annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qubida umar sai ya ce har zuwa sanda Allah ya ɗauki ran annabi qabla an yubayyinahu lana bai mana gamsassun bayanai dangane da nasar riba ba fada ribar raiba saboda haka duk wani hada-hada da kuke tsammanin riba ne sai kuwa ga kuna da shakka da kokonto to ku bar shi to kun ga wannan nassin da suka kawo daga sayyidina Umar gaba ɗaya ba su gane sun fahimci me Umar ma yake son ya faɗi ba kun gane wannan da kyau ko saboda haka bayanin yana can gaba a ɗaya daga cikin gabobin da za mu zo za mu yi tafsilin wannan maganan ɗaya bayan ɗaya kada tsayawa tafsilin ya nisanta fahimtar al'umma ga abin da muke son mu faɗi ko su masu halattarwa suke son su faɗi da kuma martanin da za a yi masu amma wannan zai zo gaba nan za mu ji abin da malamai suka faɗi dangane da fassara wannan abin da sayyidina umar yake nufi kisa a musulunci idan kalma ta zo tsuran larabci ce sai a ji a ɗauko larabcin larabawa a fassara idan kuma ta zo cikin alkur'ani da hadithi ne sai a ji a ɗauko garibayil qur'an wal hadis ko garibul qur'an ko kalimatul qur'an ko a zo da garibul hadith ko ta'awilin mushkilul asar sai a fassara wannan nassin da ba a gane ba amma ba da kamus ake fassara alkur'ani da sunna ba hatta aqwal da istinbatat da kuma qawaid al-usuliyya to suna da nasu kamus din ba ana fassara su ne da larabci gama gari ba jama'a mun gano wannan da kyau ko yanzu ko da ilimin kimiyya da ake likitoci suna da terms irin nasu lauyoyi ma na da shi masu ilimin kaza suna da kaza akwai abin da lauya in ya zo ya faɗa kai da ka goge da iya turanci don ka karanta accounting za ka iya bayanin wannan ba ka iya sai lauya ya maka fassara me yake nufi da wannan kuma duk turanci ne haka da likita zai zo yana bayanin wasu kalmomi irin nasu na ilimin kimiyyan likitanci ba ka fahimtar me yake faɗi sai ya zo ya maka bayani tare da kuma turanci yake yi an gane to haka ilimin shari'a ƙur'ani na iya faɗin abu balarabe wanda yake ya iya larabci zalla ya kasa gane me ake nufi wannan ya sa allah da ya saukar da alƙur'ani balarabe ya saukar da shi kuma ka saukar ma balarabe ya karantar da larabawa tare da haka sai sun rika tambayan annabi ma'anan abin da ƙur'ani yake nufi haka amma kawai wani zai zo ce maka waya wannan lafazin na shari'a a tafi wajen malaman luga su fassara ba fil ɗinsu ba ne ina ba ta mun gano wannan da kyau yanzu idan masaƙi ya aika ya ce a ji a siyo mashi ƙoshiya za a je wajen masu sai da kayan ɗaki ne a sai mai ƙoshiya? kun gano wannan? kaga ƙoshiya ya ce yau idan za a ɗaura aure aka ce a je a siyo mana ƙwarya guda za a je a siyo masaki ne wanda ake aje kaya a gida ko ko gora za a je a siyo ya kamata duk wanda yake wannan harkan ya tsaya ya fahimta ka ɗauki abu ka aje shi a mahallin shi sai malantanka ta tabbata amma in ba haka ba ko za ka zo ka ta hayaniya ne sai a zace da Allah ce wanda yake kaddarawa a ilimi wai shi ke faɗin wannan abu to amma dai Allah ya gafarta mai waje mai ‘yan kayan shi maɗaunar manzan Allah Allah maɗaukin sarki ya taimake mu to sai mala ya ce wa haza khata wannan magana da suka bade kuskure ne li'anna shari'ata ta tamathalu bil qur'ani was sunnati sahiha shari'a kai tsaye ana fassara ta da ɗaukanta da misalta ta da abin da ya zo cikin alkur'ani da sunan annabi ingantacciya ne kun gani ba da maganar larabawa ba kun gano wannan da kyau ko ba za ka zo ka ce mana arrafal arabu sai ka ce mana arrafal ƙur'anu in ba kana son a yi maganar ne wal ƙur'an harrama jinsin riba shi ko alkur'ani ya haramta jinsin riba bi dalilin akhar da wani dalili ne na daban can ba zancen umar ba an gano wannan da kyau ku kawul umar magana umar da ya ce fada'ur riba warrai ba ya ce ku bar riba yadda take da duk wani hada-hada da za ku yi wanda kuke da tambaba da shakka shin akwai riba a ciki ko ko ba riba sai umar ya ce wannan abun ku bar shi kaga umar ba cewa yake baccin da akwai riba kun gano wannan da kyau ko to sai ku bar hukuncin sai ku yi harkan ku kawai in ka lura da ruwayan baya ta sha bamban da wannan da muka karanta cewa na baya suka yi fada ribar raiba amma sai ce ƙaunar umar fada riba sai ce warrai ba me aka hazzafe wawun fada riba duk wani hada-hadan da akwai riba a ciki ku bar shi warraiba da duk wani abin da ke ma ƙaiƙayi a zuciya na hudda da hada-hadan kuɗi wanda ba ka da tabbatattun bayanai wannan ma ka bar shi kaga shubuha yake kore ma ko amma ji sun ɗauko maganar umar ta yi nan sun kawo maganar ta goye bayansu bayan maganar su ta yi can kisa duk wanda ya sa san rai a cikin al'amari haka kake kama shi bai kai ko'ina ba in Allah ya taimake shi ya ansa ya tuba in kuma Allah yana nufin wulaƙanta shi da azabtar da shi duniya da lahira ya doge a kan ɓannan da yake yi kuma a riƙa hango shi ta baya Allah ya kiyaye mahala ya ce ya shira umar ila anna anwa'ar riba kathira umar yana nuni ne akan cewa nau'ukan riba nau'uka ne masu yawa wa anna minal mushtabihat kuma riba yana da abubuwan da ke ɗamfare da shi da ke tattare da shubuhohi ma la yutahaqqaqu dukhulihi fi riba wanda malamai ba su ta haƙiƙin shin harka kaza tana cikin riba ko ba ta ciki ba allazi harramahu Allah wanda Allah kai tsaye haramta to in kaga wannan shubahan sai umar ya ce fama rabakun minhu duk wanda ya shigo maku da irin wannan za ka yi harka sai zuciyanka ba ta natsu ba shin wannan na daga ɓangaren da aka haramta ko ko bai cikin ɓangaren da aka haramta sai umar ya ce fada'uhu ku bar shi kun gano wannan da kyau ku ta ji fassarar maganan umar har yau sukur-sukur da suka yi don su haramtar da wannan harka na riba sun kwaci kansu har yau babu kun gano wannan wannan kokari ne ake na juhudul muqil ma tukuna na shibohinsu ma kafin su kawo ana kawo masu ana warware masu wasu masu ma kokarin wannan haramtarwan kun san ko wannan shibohin ma ba su sani ba suna kawo abin da tintin mun ga nike shi ne Allah madaukin sarki kyauta وجاءت السنة الثابتة بمجموع الأحاديث الصحيحة ما ليش السنة تازو تبتتشيا إذن دا ذاك تترو كان حديثي إنغنتتو مبينة المراد من قوله تعالى wanda suke bayyana asalin abin da annabi yake nufi da kuma abin da Allah yake nufi da ya ce wa harramar riba. gani? idan ayar ta sauka ƙarshen rayuwar annabi ne akwai hadisai da yawa da suka fasara ayan ai ba wai annabi kawai daga sauka ne kawai ya mutu an jima bai ce komi ba kinan abin da suke fahimtar maganan umar ko ba abin da umar yake nufi ba ne tunda sun ce annabi umar ya ce ayan ta sauka bai ga musasshen bayani bayan rasu ko sai mala ya ce da za a tattaro hadisan annabi da suke bayani dalla-dalla dangane da fassara ayin da Allah ya ce wa harramar riba in ka ji za ka gamsu da ba wani hudda da hada-hadan kuɗi yau a duniyan nan da annabi bai bayanin shi ba babu shi mahala ya ce wa tabaran nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi sallama ba da fatih khaybara al-muta'akhkhar huduthuhu mahala ya ce idan da za a lura da abin da annabi ya yi bayan da ya ci haibara da yaƙi wanda kuma cin haibara da yaƙi abu ne wanda bai faru ba sai can ƙarshen rayuwan annabi wa huwa sanatu sab'in shine shekara na bakwai ba'adal hudaybiya bayan an yi sulhun hudaybiya shekara ɗaya ne tsakaninsu kun gane sannan annabi ya je haibara to da ya je haibara sai tadda mutane suna wani irin mu'amala bayan fatuwar haibar annabi ya dawo madina ma sai sa mutane suna wani hada-hadan kasuwanci sai annabi ya ce riba ne kuma ya hana wani irin hada-hada mala ya ce mu ba da latisa aljayid minar tamri bisa'aini minar radi'i shine mutum zai zo annabi yana zaune ne a wata rana ya aika da sa'i ko wakili ko gwamna wanda yake kula da khaibara da ya tashi dawa wajen annabi sai ya dawo da dabino wani irin nagartaccen dabino mai kyan gaske da yawa ya kawo sai annabi ce kai duka haka dabinan khaibara yake sai wannan amili na annabi sai ce a'a ba haka dabinan khaibara yake duka ba sai dai muna ba da bage-bagen dabino mudu biyu sai a ba mu nagartaccen dabino mudu ɗaya kun gano wannan shine bayanin da aka yi ma annabi shine mubadalatu sa'il jayyid musanyan sa'i mai kyau mina tamri na dabino bisa'aini minar radi'i a bada bage-bage shambo ne ko suke cewa da sauransu ko amma na dabino sai annabi ya ce wannan shine ainun riba tsantsar riba ma kenan مما يدل على وجود هذه المعامله بين العرب wannan yana nuni akan cewa irin wannan mu'amala na ƙari da ake cikin kasuwanci da hada-hada da haɗin kuɗi tuni larabawa suna yi domin ga annabi ya sa guduman sunna ya raɗe ɗaya daga ciki wa annaha bai'un fi zannihim a cikin tunanin larabawa yin irin wannan hudda ciniki ne kasuwanci ne a tsammanin su abu ne wanda yake daidai fakana irshadun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan fadakar wanda annabi ya masa sai ya zama dalan ala anna zalikal aqad riban wannan ya nuna cewa irin wancan hudda da hada-hadan da suke yi riba ne haramun sannan haramun ne walaisa an halalan ba kasuwanci ba ne na halal kama anna lafzar riba alwarid fil qur'an kaman kuma yadda lafazin riba wanda ya zo cikin alkur'ani shamilun li nau'in min mu'amala ya shafi hatta wannan nau'in da ake a yau na mu'amalan kuɗi kai tsaye haramun ne ba wanda ya ce tabbataccen abu ne wala haza mala yace to akan wannan fala yasihhu alqawlu bi hasr riba bi riba jahiliya bi halatta wani musulmi ya koma ya takure al'amarin riba da cewa riban jahiliya ne kaɗai riba riban zamanin yanzu ba riba ba ne ita ce riban da take a du'aful mudha'afa ninkin ba ninki ribi bayan ribi ba ita ce kaɗai riba ba mala ya ce wa bi anna ghayrahu min anwa'ir riba sai kalli sauran nau'ukan riba sai ce mashkukun fi hurmatihi wai akwai shakka wajen haramcin wannan nau'i da wannan hudda da hada-hada dan kawai ya samu ya halattar makan shi abin da Allah ya haramta wa idza atabarnahu haraman idan muka lura da irin hada-hadan yau a matsayin shi na haramci فهو أقل حرمة من ربا الجاهلية مغاني sai ce to ai ma bai ma kai riban jahiliya girman haramci ba ai dan shafe-shafe ne kun gano wannan wai da tsiya dai sai an kuga ka cikin tsinuwan Allah da annabi kama ya kula sayyid rashid rida kama yadda ɗaya daga cikin malaman da ke halattar da irin wannan harka mai suna sayyid rashid arrida shi ma bayani a kan shi yana nan tafi jama'a kuna gane wannan bayanin na irin waɗannan shibuhohi da suke ƙoƙarin kunno da su cikin al'amarin addini don su kokuwan halattar da abin da Allah ya haramta ko ba za su iya ba shi addinin Allah addini ne wanda Allah da kanshi ne ya ɗau gabaran ba 'yan kayan shi kariya da kuma tsare abin shi Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu. Salisan, Mala ya ce, Shubuha da suke kawowa shubuha ta uku, yaz'umu ba'adul mu'asirina ka doktorul ma'aruf ad-dawalibi annar riba al-muharram huwa riba al-qurud al-istihlakiyya. Mala ya ce, yaz'umu ba'adul mu'asirin. wasu daga cikin 'yan zamani suna riya cewa ka doktoril ma'aruf kamar shahararren daktan nan addawalibi wanda yake doktorul dawalibi yana cewa annan ribal muharram ita wannan riban da shari'a ta haramta huwar ribal ƙurud ita ce riba da za a ba mutum rance al-istihlakiyya wanda zai ci ya cinye kawai nan riba take da tasiri kadai kun gano wannan yanzu ba mun buga misali da dabino ba sai ce kaga dabino ci ake yi kuma za a buga misali da shinkafa ko masara ko acca ko aburo ko mangoro ko gwaiba ko rake da sauransu sai ce ai wannan wani abu ne wanda ɗan adam yake ansa sai ya ci sai ya cinye gaba ɗaya to cin da dai istihilakiya ne to idan aka sake aka yi ma musulmi ƙari to riba ta shigo ciki haramin ya fado ciki saboda abu ne wanda ya ci ya cinye amma in ya zama ba istihilakiya ba ce kun gano wannan to babu riba a ciki ka ji wani nau'in na dabara ku in an ɓulla nan sai su yi mai sai su ɓullo nan kuma duka abin da suke godiya ga Allah ba wanda ya iya kawo nasi ko kwaya ɗaya to masu wannan ma tunanin za ka ji sun bi kowa fadawa cikin matsala mun gano wannan da kyau ku kamar lokacin da saja ta zama annabiyan ƙarya ne wani ɗan garin ya ce laƙar za'ad nasibatuna ya ce amma ba waɗanda suka yi rashin sa irin mu asbaha an biya'un nasu an wayi gari annabawan sauran mutane mazaje wa ashaba had an ko nabiyyatun al'unsa sai aka waye gari mu namu ba annabiyar sai ta zama mace ce yace ba wanda suka yi asaran annabta irinsu zambo yake mata to cikin waɗanda ma suka kokarin zuwa da shubuha ba waɗanda suka ci karo suka gwabza tuntuɓe irin masu shubuhan nan na uku amma sai an shiga bayaninsu wai idan aka baka rance na cin abinci ne aka ƙara ma to shine haram amma idan aka baka rance na kasuwanci na ka ƙara ma suka ce halal to wane ne ya ce haka Allah ko annabi jama'ar annabi kuna fahimtar wannan matsalolin da mutanen suke kawowa wanda yake ba daidai ba ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu ai allati yaqtariduha zawil haja almulha almulaha wa ya'addunaha adhafan mudha'afa wai shine rancen da masu bukata talakawa wanda suke neman abin da za su ci su sha don su rayu a ba su rance kuma a ƙara masu cewa in za su biya sai sun biya da kaza to wai suka ce wannan shine riba da shari'a ta hana kadai in ko ba wannan ba suka ce to babu riba a ciki amma al'urud al'intajiya suka ce to amma idan bashi ne da mutum zai je ya juya allati yaktare hal musiruna wanda mawadata da suka ƙoshi masu arziki suke zuwa su karɓa littashgili fi masharu'atin intajiya don su zuba wannan kuɗin a cikin hada-hadansu da zai haɓaka kuɗin sana'iyya su zuba a masana'antansu au tijariya ko kuma harkan kasuwancinsu au zara'iyya ko kuma na hudun gona ta durru alaihim riban wafiran wanda suke kwararo masu riba mai yawan gaske suka ce falesatil fa'ida almu'adda riban muharraman suka ce wannan abin da ake bayarwa a matsayin interest wai ba riba ba ne wanda shari'a ta haramta li adami tawafir ma'ana lissigilal alhajatul muhtaj saboda wannan ba wai an samu riba ba ne domin matsanancin bukatan mai bukata na abin da zai rayu jama'a kun gano wannan da kyau ku suka ce wai ba wannan ba ne ai wannan an bashi ne don ya karu to don me ba zai ba mu ƙarin mu ma mu ƙaru ba an ba shi don ya fa'idantu me yasa ba zai ba mu ma don mu fa'idantu ba jama'ar annabi kun gane abin da suke nufi ko kaga sai suka raba riban biyu wanda cikuna wane ne ya raba Allah ne ya raba ko ko manzan shi ne ya raba wane ne su ne kawai suka dama suka raba abin da Allah madaukin sarki bai sa su ba mala ya ce wa yulahazu anna awwala man a'lana haza fi usbu'il fiqh al-islami an riba mala ya ce farkon wanda aka fara lahazantowa ya kutso da wannan cikin fage na fiƙihun musulunci an yi wannan kutse ne a 1951 miladi mun gano wannan 1951 zuwa yau shekara nawa kenan eh zai zama shekara 60 66 shekara 66 da suka wuce baya aka kutso da wannan magana a cikin al'amarin riba kaga sama da shekara dubu da ɗari kaza na musulunci malaman musulunci ma ba su san da wannan maganin ba kwata-kwata a ware riba a ce wai ita wannan riban ayan riba ne na cin abinci a ƙoshi ita kuma wannan riba riba ne na kasuwanci da samun amfani saboda haka ita wancan riban babu komi ita kuma wannan riban to ita kuma da komi jama'a mun gano wannan da kyau ko ba wanda ya san wannan a musulunci gaba daya a 1951 ne aka yi kutse aka yi smuggling aka yi bumburutu da fasakauri na wannan fatawar aka shigo da ita da'iran fikihun musulunci ba san da ita ba kwata-kwata ba ma ba ma da labarin ta kwata-kwata shi ne sai mala ya ce fi baris an yi smuggling ɗinta ne daga ƙasan faransa mun gano wannan da kyau ko kada ta asara bin nazariyatin ra'asa maliya waɗanda suka yi smuggling na wannan ita wannan fikihun ta banza sun tasiranti ne da nazari na waɗanda suke hada-hadan tsantsan kuɗi bilfikirl yahudi ta hanyar tunani na yahudawa yahudawa ne ke cewa duk ɗan abin da za a ƙara in dai mutum na abin da zai ce rayu ne a wani lokaci ma a yafa wannan sauran ɗan abin da za a samu a hannun manyan kamfanoni da gwamnatoci da sauransu to sai toshe wancan giɓin da ake da shi da waɗancan suka bari kun gano wannan da kyau ko sai a kau da wannan riban sai a ɓullar da ita ta wani waje kawai shi kenan sai a ci abin da za a yi kenan ina fatan jama'ar annabi kun gano wannan ya ce daga ƙasan faransa ba daga maka ko madina ba fa daga faransa asimatul kufuri wal ilhad wai daga can ne za a ɗauko fiqhul islami a 1951 a zo a yi bumburutu da sojan gona a shigo da shi cikin addinin musulunci ta yaya musulunci zai ansa wannan shiriritan to shine sai mala ya ce wa kada ruddat ala haza bi annal hukumu shar'i yartabidu bil illati al mundabita la bil hikmati al muttariba al mukhtalifa min shakhsin li akhar mala ya ce an yi raddin wannan fatawan ala haza bi annal hukumu shar'i da cewa tsantsan hukuncin shari'a tartabitu bil illa ana ƙulla ta ne da illa al-mundabita wanda suke da alaƙa da nassin da ya gabata la bil hikimatil muttariba ba wai hikima na ruɗani ba al-mukhtalifa fi min shaksin li'akhar wanda akwai bamban tsakanin wannan da wancan kaga wannan shaksin ɗin al'adi al-muhtaj aka ce ya halatta wannan shaks kuma alma'anawi shi kuma algani shi kuma harama kan shi dama musulunci yana haramtawa ga wani ya halatta ga wani ne jawabin fahimci wannan da kyau ko wannan ba daidai ba ne allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wa rabtun riba bilistigilal wa zulmi ɗaure ko kuma alaƙanta riba da cewa ka ci riba ga abin da wanda ka ci riban shi bai amfana ba ko kuma ta hanyar zalunci a ce wannan shine kaɗai riba bi bayanin lil hikimati tashri'iyya la li illatil hukum wai kawai a kalli wannan ba wai ta hanyar illan hukunci ba sai dai hikima kawai ne da kullum malai ce wannan ba daidai ba ne summa inna shari'a bi nususiha alqati'a malai ce sannan nassoshi sannan shari'a da nassoshinta wanda suke qat'iyyatu subut kuma qat'iyyatu dilala hurrimat kama taqaddama jinsin riba an yi bayanin haramcin dukkanin jinsin riba walam tufarrik baina kardi alistihlaki ba a ware rance na ci a ƙoshi da kuma kardul intaji riba na me na neman sana'a da kuma haɓaka kama annal islam harrama kulla anwa'in riba kama yadda musulunci ya haramta kowane nau'i na riba mubtadi'an tun daga farkon haramci bil musirina aka fara da attajirai kal abbas kaman abbas jama'a kun gano wannan da kyau ko da aka fara su aka fara radewa masu kudu aka fara cewa nasin haramun ne amma nan su kuma suna cewa na masu kudin ne mai halal an gano wannan da kyau ko shi kuma a musulunci nawa aka fara haramtawa na masu kudin domin abbas ne annabi ya ce riban da na fara sa kafa na taki to riban abbas ne haka ne kuma abbas yana daga cikin manyan masu kudi a madina kama su kuma waɗannan ne wanda suka ɗauko fikira al-yahudiyya al-faransiya su kuma suke cewa na masu kudi ne halal na talakawa kuma haram kun gano wannan da kyau ku to shin wane ne ya haramta a nan kuma ya halatta a can sai mu ce ƙul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku zo da dalilai da hujjoji in har abin da kuke faɗe akwai gaskiya da daidaito a cikin shi in ko ba haka ba fa to ba haka ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu malicin rabi'an na hudu yaz'umu ha'ula'il mubihuna su waɗannan masu rikicin halattar da riba suna riya bi annal fa'ida fil qurud cewa wai fa'idan da ake samu na bashi al'intajiya wanda ake ba mutane su juya hada-hadan kasuwansu taktadiha maslahatil mutahaqqiqa wai akwai wasu maslahohi da aka tabbatar da al'umma yana kaiwa zuwa gare su fatajuzu walau aradatha mafsada to anan cin da akwai maslaha to ko da an duba an ga da banna a ciki to a halattar saboda cin moriyan wancan fa'idar maganan banza kenan jama'a mun gane suka ce to wannan kawai a yadda da wannan ba tare da matsala ba wal qa'ida al manqula fi maqal al arab sabiq Mala ya ce ƙa'ida da aka samo daga zantuttukan larabawa na da, an alimin annal mafsada iza aradatal maslaha rajjaha ƙuddima almaslaha. Sai suka ce, wai ai, ƙa'ida a larabce, larabci na da, akwai wani malami da yake cewa annal mafsada ɓanna iza aradatal maslaha. in ta karo da maslaha rajaha ɓanna ne amma kuma akwai maslaha mai kyau a cikinta sai suka ce ƙuddimatul maslaha to a gabatar da maslahan a haɗiye ɓannan kawai a shiru wata ta masalul maslaha huna fi tauzifil a amalil mudha'afa sai suna cewa to ai maslahan da za a samu shine idan aka halartar da dukiya na raba irin wannan to za a samar da kuɗi da yawa a dakhalar ƙaumi za a samu mutanen ƙasan waje zo su zuba hannun jari za a buɗe masana'antu za a yi abubuwa iri-iri wa fatahu majalatil amal amamal ummal to ayyukan yi za su yaɗu za a samu ayyuka masu yawan gaske wa ifadatu kullu minal muqrid wal muqtarid kuma wanda ya ansa bashin da wanda ya ba da bashin su duka za su amfana kun gano wannan ma'ana wanda ya kai ajiya a banki aka ɗauki kudin shi aka bayar zai amfana wanda ya ansa kudin zai amfana banki ma za ta amfana sannan za a kawo sana'o'i da masana'antu da yawa wanda za a samar da aikin yi ga 'yan ƙasa mai tarin yawa kaga wannan ai maslaha ce arrajaha to in aka kalle ta akwai riba a cikin harkan to a kau da kai game da riban kun gano wannan da kyau ko a ɗauki maslaha arrajaha kun yi magana da suka faɗi wannan shubuha ne karatu mai zuwa za mu warware bi iznillah subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم